السلام الأتمان الأكملان على سيد الأنام محمد الداعي إلى رضوانه وجناته صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى على آثارهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wunin mai tarin albarka na lahadi daren litinin sha tara da wata na al-muharram bayan hijirar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga maka zuwa madina shekara 1400 da shekara 45 wanda ya dace da shida ne ko biyar shida da wata na takwas watan ogot miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da majalisinmu na fikihu da muke gabatarwa a kowane mako a wannan masallacin mai tarin albarka na anno da yake prime kasis a unguwar makoyar amare a wannan gari na tawa jamhuriyar niger wanda rana ce ta yau da kowane sati a tsakanin magariba da lisha muke gabatar da karatun fikihu cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya mana aron kwanaki wanda tun daga lahadari muka yi a hallari muka yi ishmawi yanzu muna cikin littafin iziya wanda yau shi ne darasi na sha uku a cikin jerin wannan littafin na matnil iziya wallafar abil hassan alaihi rahmatullahi ta'ala wanda muna nan akan bayani na na sallah babban al'amari da ke jagorar da cikin jagorar rukunan musulunci guda biyar a satin da ya gabata mun kwana akan maganar da malam yake muna kan wanda ya bar sallah ta kunce masa ya zai rama haka ne muka ce duk wanda ya bar sallah ta kunce masa in zai rama to zai rama sallar da take take gaba kafin ya biyo da ake bayar misali mutum ne bai sallar magariba ba za a yi sallar rishayi to ba zai sallar lisha ba zai sallar magariba ne gabanin yayin sallar sallar lisha saboda magariba tana gaban tana gaban lisha har ma muka misalin cewa mutum ne yake biyar ka bashin jiga goma sai kuka haɗu da shi sai ka ce ga jiga goma amma kyauta na ba kaga baka biye ni ba baka biye bashin ba kaga abu na farin shine ka fara biyan bashi gabanin ka je da yin kyauta Allah subhanahu wataala ya datar da ku malace wa in kana imaman qata'a in ko har ya kasance limami ne shi wannan wanda ke cikin wannan halin domin magana ta faro ne daga wa man zakara fa'itatan duk wanda ya tina sallar da ya marta ta kunce masa fi waqtiyatin a cikin lokacin da yake cikin yin wata sallah yajibu tartibuha ma'aha ya wajiba ya jeranta ta tare da ita in kana fardan qata in ya kasance shi kadai ne yake sallar sai ya yanke ya je zuwa yin sallar da bai yi ba malam ya aqid rak'atan matukar bai bai kulla raka'a ba bai raka'a guda ba bi wada yadayhi ala rukbatayhi ta hanyar dora hannayensa akan guwayu fa in aqadaha in ko har yayi ruku'in sai tuna cewa ana biyar sa sallah daya malaci dhamma ilaiha ukhra sai ya hada mata wata sai su zama raka'a nawa kenan raka'a biyu wa kharaja an shaf'in sai kuma ya sallame idan ya raka'a guda biyu a matsayin yayi yayi nafila kenan ko kun fahimta masha Allah sai ce wa in kana imaman in ko ya zama to liman ne kai ne limami kana baiwa mutane sallah sai ka manta ba kai sallar magariba ba saboda uzurka da muka ambata a satin da ya gabata yanzu da ka zo sallar isha sai ka tuna cewa kana cikin ba mutane sallah sai malam yace sai ka tuna cewa kai fa baka yi magariba ba kuma bashi kai ka jagorance su isha'i ba kai mi ba ba kai almuru ba to mala ce qata ko kace kai ki sallar wala yastakhlif wala yastakhlif ba zai ba zai mayar da wani ba a marmakon sa kusalli mai idan sallar ta lalace ya yake yi yana sa yana jayo wani ya sanya ko to a wannan gabar mala ce wala yastakhlifu sai dai maganar malam akwai abun dubi a kanta ba za ya mayar da wani ba ya jagoranci mutane sallah ta wadda suke ciki to ya za su yi su kuma shi ya yanke za su yanke ne baki daya wa yasri zalika sai ya shudi akan haka li salatil ma'mum ay wa yasri zalika li salatil ma'mum ma'mumin malace sai ya ya sauke wa sallar mamu kidan su ma za su sallame ne wa in kana ma'amuman tamada ma ibabihi in ko ba liman bane mamu ne yazo yana yin sallar da bai yi wata ba sai ya tura ashe bai magariba ba misali kuma ana yin sallar isha'i to malace tamada ma imami sai ya zarce miƙe ya ci gaba tare da limamin sa fa idza faraha idan liman ya ya kare sallar da yake yi sallama nasiya sai ya sallaci abinda ya manta thumma yu'idu ma sallama al-imami sai kuma ya sake sallar abinda ya sallata da liman kun bayyance wannan kadir jama'a na'am kai ne imamu ka zo masallaci sallah ka shiga sallar isha'i ana yi da kai misali an ta har an kusa karewa sai ya zo maka akai cewa ashe fada zo ko da aka yi sallar magariba kana gidan duwan ko kuma a'a police ya tare ka hankalinka ya hado ka shiga cikin wani nayi ko kuma a'a la qaddar Allah bala min ayi wani accident kun ta likita misali har ki shiga la bakai sallar almuru ba yanzu kuma ka kabbarta sallar sallar lishayi to yanzu sallamewa za ka yi kai sai malaci a ba za ka sallame ba sai ka bi liman sallar isha'i ke sai ayi amma kai ba isha kai ba nafila kai idan aka kare sallar isha kin taliman in liman ya kare sallar isha to kai a lokacin kai nafila ne to sai ka tashi kai sallar magriba sannan kuma ka sake sallar isha'i kun bai ci karatu yanzu abin ya fito hili amma shi liman fa in ya ja ku sallah sai ya tuno a shi bai yi ba to zai walwala sallaci shi tashi kawai zai zai ya tafi abin nan fata sai ya sai ya ciri kawai yanki mun bai ci karatu Allah ya datar da mu wanda akwai bukatar kowa ya tana faruwa da kowa ko ya kamata mu mai da hankali musamman sallah akwai rikici wallahi mutane da yawa suna tayi ne sai dai mu tarko Allah ya samu wani lafiya amma wallahi alazim akwai matsala in kaga yadda wani yake sallah ko to ya kamata a kai shi gendarmerie aje shi dallahin dashi mai girma ne saboda abun akwai rena Allah cikin al'amarin kai ga mutum masha Allah ka jibgegen kato da shi amma bai iya sallah ba jinjiki katu sai dan karan doka dan wake ya iya cin tashi wake aka kashi zai amma sallah bai iya ta ba kaga wannan ya kamata a kashi cajin da mai dai mai alan ayyama abin wal mukhalafatu ko alan sasaba mai alan jijibige shi wala Allah zai zai shiga cikin hankalin kansa to bala ce fa idza faraga idan liman ya yi da sallah sallama na sai sai ya sake sallar abin da ya manta thumma yu'idu ma sallama al-imam fil waqti sai kuma ya ya mayar da ya sake sallar a cikin lokaci fa in kanat juma'a to in sallar juma'a ce ya zashi misali ranar juma'a sai ka manta kawai kai kai tsammanin kai sallar subahi ashe da kai arwalla ka zo kana jiran sallah kai kwana doke ka ka dai nafila kana jiran lokaci ka je masallaci sai kwana dauke ka kuma kai da ka falka kawai kai tsammani ita ce kai ashe nafila ce kai idan sai da aka zo ana sallar juma'a sai da ka zo ana sallar juma'a sai ka tuna cewa ashe ba kai sallar wace sallah ba subahi to ya za ka yi na'am ya mutum zai shi ne malaki cewa in sallar in juma'a ce abin ya faru da shi tuna bai salla ta gaba to sallaha zuhuran sai ya mira ta sallar azhar sai mira da sallar azhar kaga yanzu zai bi liman da in an riga an kabbarta to kawai zai bi liman ne in ya sallame shi miye ya wannan sallar da yayi a matsayin mi take eh a'a sallar juma'a da liman yayi tare da shi raka'a a shi wa bai yi subahin ba yanzu ba a yi sallar subahin ba sai ya zo ya yi sallar raka'a guda biyu tare da liman ranar juma'a sai da aka zo ta hiya zai tuna a shewa bai yi subahin ba da yanzu wa'annan raka'an biyu mai hukuncinsu na'am ba ji ba a matsayin sai nan take sai ya canza niyya sai ya doke su a matsayin sai ya doke su a matsayin nafila hukun fahimta in sai ya sallar subahi sai kuma ya zo da sallar azahar shi azahar za shi ba juma'a za shi ba zai raka a guda hudu ne Allah ya sa mun gane wannan karatun mun fahimta sai malaki ta tambihun tunatarwa سيأتي أن عقد الركعة عند ابن عقاس برفع الرأس من الركوع malace zai zo nan gaba cikin karatun da zamu yi in Allah ya yarda cewa yaushe ne mutum ake cewa ya samu raka'a cikakkiya yaushe ake cewa mutum ya samu raka'a cikakkiya to shine ce waje ibnu qasim al-maliki alaihi rahmatullahi ta'ala shi agunsa ya ɗauki cewa idan mutum ya ɗago kansa daga ruku'i to lokacin ne ya samu raka'a. Raka'a tana zamantowa raka'a ne idan ya ɗago, ya ɗago kansa daga ruku'i. Saɓanin wasu malamai sun tafi akan cewa ita raka'a tana farawa ne, kana samun raka'a ne da ɗora hannunka akan akan guwayu. Daga lokacin da mutum ya duka ya ɗora hannun shi akan guwayu ya samu raka'a ɗaya. to shi kuma ibnu qasim sai ce a sai mutun ya taso ko kun fahimta ashe abinda nan malaki sunna mun shine idan mutun ya zo masallaci sai ya tarar da liman kinsa ya taso shi yana tafiya kaga bai samu raka'a ba ko mun fahimta duk da akwai wasu da gangancin da sai mutun ya shiga masallaci yana kalin liman yana yana kokarin tasowa ko sai ya doga shi raka'a ce halliman ya dago kansa to shi an kare da wannan raka'ar yace illa fi masail mazkura sai cikin masalolin da aka aka ambata fil mutawwilat a cikin abin da aka tsawaita akwai masalolin da malamai sun tsawaita zance akan su wanda malam ba zai bai kawo su ba anan amma nan gaba zai kawo su yanzu mun fahimci karatun ko yadda ake yi a ramar sallar ta kunce wa mutum sai malam zai shiga da mu sabon fasali da zai mana karatu akan sallar nafila kusan mutane da yawa musamman ma samari Allah shi yahi mana ya shirye mu ba mu cika dagewa ba akan sallar nafila mu mun fi damuwa da WhatsApp kin mu da Facebook da TikTok haka ne amma yanzu yanzu TikTok a matsayin sallar nafila yake ga wasu wasu kuma WhatsApp kin su shine sallar na sultana nafila dan wani ana karewa to ya ƙosa ya ga saƙon da ya shigo. Shigo mutane da an san abin da ke ciki na nafila, to da ko an ce ka barta wallahi ba ka yarda ka barta don ba ƙaramin alkhaibu da ke cikin nawafi. Amfanin nafila ko? Sai ka zo ƙiyama Allah ya gama maka hisabi. Misalin, sallarka duka sai aka samu sallarka cikin ɗari ka samu kashi arba'in cikin ɗari sallar farilla. kuma sallah ana buƙatar alal ko ba kai koyi ba dai ka zarta hansikin saman 100 to a wani farin da Allah zai tambaya shi Allah ya ce a duba a ga shin akwai nafila gare sa in akwai nafiloli sai a tattaro su sai a cika maka sai Allah ya roha maka asiri ka je a ci gaba a ci gaba da mutun hisabi dan in sallah ba ta yi ba gaban Allah in aka zo aka bincika sallah ba ta yi ba to ba abin da Allah zai tambaye ka kai an kare maka hisabi ko sai jahannama ko kuma shi karatu in aka bincika sallar bata yi ba to shikenan ba ma zancan sauran abubuwan duk ba a bincikan su ita ce farkon to idan mutum yana nafila sai Allah ya ce ku dogo nafila ku cika masa to kaga in mutum ya kuskura kuma bai nafila sai ya zo da 40 saman 100 kuma ya ta hatal mashiya sai abinda Allah ya ga dama da shi a shiga ga nafila tana da mi tana da rayuwa ko ka roki Allah ya taimake ka zaman to masu cikin bayun sa masu yin nafilfilu Allah ka taimake mu akan yin nafila musamman ma nafilfilun mun karanto a cikin karatu mu na umda ko sunan rawatib irin kakin azhar kai raka'a hudu ko kuma kai biyu bayan azhar kai biyu ko kuma kai hudu kafin azhar kai biyu ka sallame kai biyu ka sallame nau kenan in aka kare sallar azhar kai biyu no kenan shidda bayan magriba kai biyu no kenan eh bayan lisha'i kai biyu no kenan kafin alfi kafin subahin kai raka'a biyu no kenan to duk wanda ya kiyaye wannan raka'a guda biyu da ikon Allah in ya mutu ya je kiyama to zai tarar Allah ya gida masa ma keke gida a cikin aljanna gida na kasaita Allah zai gina wa mutum ga wa mai dan garan sauki amma muna da yanzu fa akwai wanda shi bai mai ga sai ran mercredi ko ran lendi ko ran vendredi saboda ai akwai gara basa haka ne shi baya yin mai ga sai mercredi ko lendi ko vendredi saboda akwai bonus san fursan ko to kai kai Allah ya ba bonus san fursan kuma kana wasa da shi sai ka rike bonus kin airtel mai karewa Allah ya samu wani lafiya ثم التي يحرم عليه صلاة النفل عند طلوع الشمس وعند غروبها المسلمين an haranta yin sallah nafila a lokacin da rana take fitowa da lokacin da rana take faduwa saboda a kaucewa kamantacceniya da yahudawa domin akwai masu bautar rana su suna bauta su ne rana za ta fito su zo su bauta mata in za ta fadi su bauta mata to guje ma kan wannan sai musulunci ya hana duk abin da zai karu dani sai Allah ya tsida mu da shi in rana tana fitowa ga ta za ta fito to ba a salla a wannan lokaci in za ta faduwa ma ba a nafila a wannan lokaci wa inda khutbatil jumu'a da kuma wajen sallar khutbar juma'a to anan malamai su yi maganganu akai hukuncin yin sallar nafila liman yana khutba wasu ka ce bai halitta ba wasu ka ce a'a ba laifi ayi wani suka ce bai halitta ba ayi suka kawo dalilin hadisin annabi sallallahu alaihi suke cewa duk wanda ya ce wa ɗan uwansa liman yana hudu ba bari ko ishuru to bai da sallah yanzu misalin ran juma'a liman yana saba mimbar yana hudu ba sai kaga mutum na wasa da kile kilansa na moto suka ci aje ko kai lagau ka abun nan ka roshi sallar ka ta juma'a baka da sakakken ladar juma'a in an ba an ba wa duk wanda an lada miliyan goma to kabe huce a baka miliyan ɗaya ko kun bayyanta ko a baka dubu dubu talatin ma ba su kai miliyan ba baka cikakken ladar sallar juma saboda wannan maganar da kai suka ce to tunda haka ne ashe ya kamata illiman yana kudu ba to kowa mai da hankali ba buƙatar nafila suka ce a'a ba laihi yin nafila a ranar juma'a saboda ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya zo manzon Allah sallallahu yana huduba a ranar juma'a sai ya zauna annabi ya hango sa sai ya kira sai ce wani kai nafila sai ya ce a'a sai ce to tashi kai nafila suka ce to tunda annabi ya ce ya tashi yayi babu laihi ai sai wayance suka yi musu suka ce ai wannan khususiyya ce wala Allah shi shi ne kawai annabi ya keɓancewa da wannan amma duk da haka nan sai mu ce ba laihin yin sallar nafila a ranar juma'a yin sallar nafila ba ala kudu ba ba laihi za ka iya yin sallar nafila a ƙauli mafi rinjaye cewa za ka iya yin nafilar ranar juma'a malar cewa inda diƙil wakati da kuma lokacin da idan lokaci ya ƙure yanzu misali mutum ne ya zo masallaci ga liman zai shigo yana ganin fa liman bakin masallaci sai ya kabarta sallah yace zai nafila ba ai ko ban bayyana ba ai ko kuma misalin ana sallah da minti kaza da minti goma sai mutum ya shigo da tara sai ya ce nafila za shi lokacin ya riga ya kore kawai sallar ka za ka yi za ka jira liman ya ya jagorance ku ne domin hadisin annabi ke cewa idan aka zo sallah idza uqimatis salatu fala salata illa al maktuba in aka tsaye da sallah to bai halitta ai kowace sallah sai sallar farilla musamman ma sallar subahi a wasu wurare da yake yanzu ababen sun dan yi sauki zaka iske irin wasu kauyuka ga ana ana wani zai shigo masallaci ya ji liman yana karatu amma kuma zai kabbarta ya ce sai yayi nafila sannan ya bi liman usak Allah yana nan tabbar in ana barilla ai ba zancan nafila haka ne in ga barilla ai ba zancan nafila Daka in ka zo ka tarar ana sallah a masallaci kawai ka bin liman ba zancan nafila ba tahiyatul masjid amma idan ka shigo li lokacin sallar biyi ba to zaka yi nafilar ka kuma galiban ma mu lura abinda sunnar ta karanta fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya mafiya yawan sallar nafila a gida yake sai da mun karanta umda ko mafiya yawan sallar nafilar manzon Allah a gida yake yi idan kaga annabi yayi sallah a masallaci to tahiyatul masjid ce galiban tahiyatul masjid akwai abin da ke cewa sallar gida masallaci saboda alfarma da girman masallaci ɗakin Allah ne to in ka shigo girmama saka ya kamata kai nafila raka'a guda biyu kakka zauna in ka shiga masallaci kakka zauna sai kai raka'a guda guda biyu in dai ba lokacin sallah bane in ana sallah ko to shikenan an kare na'am hukuncin kabbarta sallah lokacin da aka fara kiran sallah wasu malamai suna inkarin wannan cewa lokacin da ladan yake kiran sallah to zaka yi nafila kaka kabbarta ka jira ka ka amshi kiran sallar ka maimaita abinda ladan yake fada saboda annabin ya ce su sulake cewa idan kuka ji liman yana ladan yana kiran sallah to ku fadi abinda yake fada in yi wajen hayya alal sala ku ce la haula wala quwwata illa billah hayya alal falah la haula wala quwwata illa billah idan ya ida sai ku yi manzon Allah salati ku yi addu'ar bayan kiran sallah Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadin al-wasilata wal-fadila wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta wannan addu'ar duk mai yin ta bayan kiran sallah annabin Allah ya ce a gobe kiyama in ka shiga cikin halin hawala manzo Allah zai cece ka ku kun fahimta to da ba za ka yi nafila ba a wannan lokaci sai ka haƙura lokacin da ya ƙare kiran sallah kai wannan addu'ar sai ka kabbarta ka yi nafilar Allah ya datar da mu mala ya ce wa inda diqil waqti da kuma lokacin da lokaci ya ƙuri aw ba'da khurujihi ko kuma bayan lokaci ya fita liman alaihi fardun wanda wanda yake da farilla kai ne ana bai ka sallar farilla kuma ka ce kai nafila kai mi za ka yi kai fara yin farilla gabanin nafila ويكره بعد طلوع الفجر الى ان ترتفع الشمس an kyamaci yin nafila bayan rana ta fito ta dan dago ta dan dago har zuwa lokacin da ta fita shi yasa suka ce ai ba a yin nafila bayan sallar subahi amma zaman malikiya su sun kyamaci yin sallar nafila bayan sallar subahi sai in rana ta dago lokacin zaka yi zaka yi sallar mun fahimta ƙida rumhin kwatankwacin mashi haka kwatankwacin mashi fito wata ɗan ɗago kamar kwatankwacin mashi wa ba da farul asar da kuma bayan farilla ta la'asar ita la'asar ba a yi mata nafila babu nafila bayan sallar la'asar kwata-kwata kuma babu nafila gabanin sallar la'asar ba a nafila sai in tahiyatul masjid ta shigo masallaci lokacin sallah bai yi ba to kana iya tahiyatul masjid saboda kakka zauna ba kai tahiyatul masjid ba amma idan tahiyatul masjid ko da bayan la'asar fa ba nafil a ka shiga masallaci to za misalin za a yi ma'azi da la'asar bayan bayan la'asar a masallaci sai ka shigo cikin masallacin bayan sallar la'asar karhe biyar to zaka yi nafila tahiyatul masjid amma ba da sunan nafila ba sai da sunan tahiyatul masjid mun fahimci karatu mutane da yawa ba su ba sa tahiyatul masjid sai ga yace ga lokacin sallah yayi je ma na faɗa ga lokacin sallah yayi amma sai mutun ya tsaya bakin masallaci ana ta tsegumi ana ta surutu ana ta hira ana ta kalle kalle wani ma yana cikin TikTok wani Facebook wani ma WhatsApp wani ma wanda da wata ɗayan mutane ya hoye arwalla da ɗayan mutane ke ta hira shi ta kallon hoton ta bina hiki kuma zalla ce ta shi zalla ce waza shi Allah ya sauwake Allah ya sauwake kaga akwai musiba ka shigo kai tahiyatul masjid ya tabbata a hadisin annabi Muhammad cewa duk wanda yayi arwalla ya kyauta arwallarsa bitaki guda in zaya nan masallaci za a karkaye masa zulubi guda goma duk zulubin zulubi guda goma a ba a rubuta ma lada guda goma kuma Allah ya daga darajar ka yanzu in za ka yi taki 100 zuwa masallaci lada nawa za a rubuta ma kenan goma so 100 nawa eh goma so 100 dubu kaga in kai taki 100 za a rubuta maka lada dubu a karkare maka zunubin ka guda dubu kuma Allah daga darajarka sai annabi ce idan ka shigo masallaci ka zauna kana jiran a tada sallah sai Allah ya turo mala'iku na musamman sai su dinga maka addu'a suna roƙa maka Allah kuma sai Allah ya ce ko bashi ladar sallah yake daga fadalan sama cikin cikin masallaci amma mu yanzu ina ba ma da haƙuri wani majige ke yin za cikin masallacin kamar ana so ka bai mashi ai ba inda ya kamata su so sahabbai fa ba inda suke da wurin zuwa kamar masallaci wallahi babu ba sa da wurin da ya wuce masallaci shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka neme su a gidansa baka same su ba yana cikin masallaci eh hatta irin yaji irin mace ta bata ma miji da rai su sahabbai in matar mutum ta bata musu da rai sai shi komo masallaci shi kaura a ci gaba da ibada amma mu ba wani ba kawai ran shi ya ce hudun ba dan sigare yawa bai ganewa wannan shake cewa huhun ma'ahu eh kai dai kamata ka tewa annabi salatu karanta qur'ani Allah ya samu wani lahiya mun bai ci karatun ko mala yake cewa illa an tusalli al-maghrib sai in kai sallar maghriba wa inda azanil jumu'a da kuma lokacin kiran sallar juma'a lijalis da wanda yake zaune ma'ana wanda yake zaune aka kira sallar juma'a ba zai yi nafila ba saboda babu nafilar kiran sallah a ce da an kira sallah za a yi nafila amma idan ka shigo za ka yi nafila in kuma abin ya yi dace da lokacin kiran sallah za ka yi kayan kusan akwai wasu ya ƙare kiran sallah na juma'a sai ka sun tasu na nafila to ba ta da asali in ji malam amma in ka shigo masallaci za ka yi nafila ran juma'a idan ka shigo za ka yi nafila tahiyatul masjid in kuma kaso zaka yi ƙara nafilar gabanin sallar azhar ko kun baita duk ita nafila an fi son ka dinga yin nafila a gida kusa wani fa shi bai ma sallah kwata kwata a gida ne ai ce ka ku sanya gidajen kuma kabarta ku dinga yin sallah kuma ku dinga karanta alqur'ani a ciki ana son mutum ya dinga yin sallar nafila a gidansa yanzu misalin raka'atan al-fajr ana a gida ake raka'atan al-fajr kusa akwai wata sunna da ba ma yi ko ita ce yin nafila bayan sallar juma'a akwai nafila bayan juma'a da ake yi amma fa manzon Allah yana yi ne a gida ba cikin masallaci ba a gida annabi yake yi ba gida masallaci ba wutiri manzon Allah a gida yake sa ba a masallaci ba sallallahu alaihi wasallam duka wannan ana so annaba kuma wannan zai nuna maka ka za ka ƙara ka tada ɗanɗanka shi ma ya ya rungumi waɗannan nafilfilin mun fahimta Allah ya datar da ku malai yake cewa wa bada fardil juma'ati fi musallaha kuma ba a yin sallar sallar sallar nafila bayan sallar farilla ta ranar juma'a a inda aka yi ta bida wasu malamai suka ce ba laifi wa tukrahu inda waqtil istiwa'i sannan kuma an kyamaci an kyamaci yin nafila a lokacin da rana take alisto take take tsakiya take tsakiya rana na tsake tsak to ba a yin sallah anan ko kun bayyana in rana tana tsakiya tsak to ba a yin sallah ba a nafila a wannan a wannan lokacin mun bayyana lokacin da ba a yin nafila ko kuma daga yau ga Allah mu daina wasa da nafila wallahi akwai kuma in ka fasa wa yin nafila na in baka ba sai ka ji baka jin dadi eh shi aikin alkhairi in ka saba ka tarukun Allah ya taimake ka dan baka gane baka da wayo sai an zo kiyama babu dala babu sefa babu naira babu cd duka waɗannan babu su babu su babu su kawai da wannan aikin da ka aikata shi ne Allah zai dauko ya auna maka in ka canji tafiya aljanna Allah ya tura ka Allah ya sa a tura mu aljanna ko mun fahimta a shekarar mu yi wasa da nafi kuma ku bari in ga muku wani sirri yawaita yin nafila na daga cikin abin da ke sa Allah ya so dan annabi Adam yana sa ka samu kusanci da Allah kuma yana sa Allah ya so ka ko kun baita annabin Allah yake cewa bawa na a hadisul qudsi Allah yake bawa na ba zai gushe ba yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu ba za ka gushe kana yin nafil filu ba ce Allah ce sai na ji ina son ka kai kusan soyayyar Allah ko Allah ya ce yana son ka na rantse maka da Allah ya fi a baka duk duniyar nan da abin da ke cikin ta Allah ya ce yana son ka ya fi duk wani abu da ka samu soyayyar Allah ware kai asarar komai na rayuwar duniya Allah ya ce yana son ka don Allah yake cewa bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da yin nafila face ni Allah sai na so sa sai ce kuma idan na so sa sai in zamanto jinsa da yake ji da shi in zai masa ganin da yake gani da shi da kuma damkar da yake yin damka malan sai ce ma'ana idan mutum ya zamanto mai yawan nafilfilu wallahi alin sabon Allah ma tsorayin sa yake yi kamar baya ma shawar yayi sabon Allah saboda soyayyar da Allah yake masa baya ya zai kalli abinda Allah baya so saboda Allah ne ganin sa baya kallo sai abinda Allah yake so ya kalla baya saurare sai abinda yake so Allah yake so ya saurara kun bayyana amfanin yin nafila kenan ko anan duniya to uwa uba ma sai an je alkiyama ka mutun ya wata ya cikin aljanna Allah ya kai mu aljanna lafiya kusa akwai abubuwa in Allah ya kai mu aljanna wallahi ina take cin ababe da yawa sanna irin kazashin nan namu da muke cikin cikin wahalhalu ai dan Afirka musamman ma dan Niger in bai shiga aljanna ba ai yayi asara ba ga bane dan Afirka in bai shiga ai yayi asara wallahi to ga yamin me yake da dadi a Afirka me yake da kai na dadi kamar yanzu hatta wurin ka zo ka kalla kawai ka hidda bai idanunka masalaka babu gashi ka zo ka zauna dai kai da iyalinka ba ruwan kowa da kai ka zo ka dan zauna ka dan sa tsinke cikin baki ka dan shan ji ba mu da shi to ba cikin wahala yake ba da Allah kuma duka hatta masu kudin mu bai ga kawai abincin kowa guda ne shinkafa ba wani abu shi yasa ga mutane diabetes ta ta ta addabi mutane saboda ba ba abincin da zamu ci sai ta ba ga wani da Allah to amma aljanna in Allah ya kemu wallahi za mu kecire ni illahi alladhi la ilaha illa huwa saboda akwai akwai kayan tabawa cikin aljanna kai la hawla wala quwwata illa billah Allah ya kemu lahiya za a bugu illahi alladhi aka ko ruwan da muke sha cikin tashi hankali muke ko ruwan mu da muke sha kai yanzu akwai wanda bai yana kasar turan in ga bashi ruwan da ake sha Niger billahi sai an kawo shi asibiti wallahi sai an kuntar da shi amma mu a hakan wani baka irin masu zama cikin ƙauyuka sai kawai sai an ware ruwan ma a ɗiba a sha ba ruwansu kuma Allah ya tsare to kaje kaga irin su wa salsabila da su tasnim Allah ce aina fiha tusamma salsabila kai da jin salsabila ka san ai makoshin ka zai more wallahi da jin salsabila ka san sai ka more wallahi Allah ya kai mu kuma ga abun ga da suka yi tsada da zabi da cikin aljanna ko sai baka saye wallahi kyauta ne aka baka kyauta sai ka ci iyacinka ka bari ka sai ku dai Allah ya kai mu kawai malace faslun fasli na gaba da zamu kinkari akan sa shine fasalin kiran sallah fasli da zai bayani akan akan kiran sallah malike ce muna al-adhan sunnatun fil mawadi allati fil mawadi allati al-'adatu an tajtami'a an-nas biha kaljawami wal masajid kiran sallah sunna ce a cikin wuraren da a ɗabi'arsa mutane suna tattaruwa a ciki kamar majami'in ne inda ake taruwa plus public haka a sai aka ce plus public mu yanzu ha saboda tsabar ƙauyencin da an ce plus public sai a tsammani a inda aka ta ana sabon Allah ne hukun fahimta shi kuma plus public aka ce wuri ne na al'umma na jama'a da kowa ya zo ya zauna ɗan more mu saboda Allah ya za muna cikin kauye muna akwai sauran wayewa ta tare da mu ta duniya wa ta kiyamun ma siyara da an ce plus public sai ka ji mutum kawai dibin kawai a'a ba abin da ake siki da shi za mu da aka yi mura ita kawai sai ta zama to wurin iskanci ne saboda mu waye ba to hur aku ana sa duk gari ana samu da al'umma take taruwa to in al'umma tana taruwa a wuri to ana kiran sallah in lokaci yake haka a masallacin ne ana kiran sallah malace shi kiran sallar nan fa huwal ilamu bi dukhuli waqti salati al mafruda shi kamar shela ce sanarwa ce ake yi da cewa lokacin sallar da Allah ya wajabta wa mutane yayi ai mun ga yi yadda aka yi samu kiran sallah ko a duk mai bin karatu mun da umdatul ahkam zai ji sai mun maimaita ba bi alfazin mashru'a da wasu lafuzza da musulunci ya shar'anta muna wa huwa sune kace Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah أشهد أن محمد رسول الله قال ثم يرجع الشهادتين بأرفع, بأرفع من صوته متنزل الله أكبر الله أكبر الله شيني ما في جرمة الله شيني ما في جرمة أشهد أن لا إله إلا الله إنا شيدا وباء من بوتا بسا تنتنتا دقسك يا سي الله أشهد أن محمد رسول الله na shirya cewa ba tabbas annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullahi dan aikin Allah ne manzon Allah ne sai da summa yurji'u shahadatai sanan mutun ya memeta watan shahada guda biyu ya memeta wannan kabba ashhadu an la ilaha so biyu dake shi Allahu akbar ana so hudu ne ko in ga ce Allahu akbar Allahu akbar da memeta kuma Allahu akbar Allahu akbar kaga shi hudu ake yi amma ashhadu an la ilaha illa Allah da biyu ake yi ashhadu anna muhammadar rasulullah da biyu ake yi wannan kiran sallar ɗan Madina ma ya kawo domin kiran sallar Madina ya sha bamban da kiran sallar da ake yi maka kiran da sallar Madina yana da bambanci da kiran sallar da ake yi da a Makka kiran sallar Madina idan suka ce Allahu akbar Allahu akbar suka je ashhadu an la ilaha illa Allah akai idan suka yi wannan kuma sai su ƙare min sai a ƙare min mitawa amma shi kuma a makka suna iri da makasan muna yi a nan haka suke zangi mun bai ci karatun ko to sai malaka cewa awwalan summa yaqulu sana yace hayya ala salah hayya ala salati ku zo zuwa yin sallah hayya ala salati ku zo zuwa sallah hayya ala al falah ku zo zuwa ga abin da zai tsiratar da ku duniya da alkiyama Allahu akbar Allahu akbar Allah shine mafi girma Allah shine mafi girma la ilaha illa Allah ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah sai ce waya yazidu fi azani subhi sai ya ƙara a kiran sallar asubahin ba da qaulihi bayan ya ce hayya al falah bayan ya ce hayya al fasati as-salatu khairun minan nawmi marratayn ya ce sallah ita ce mafi alkhairi da yin barci sai ya faɗi wannan so so bi wannan shi ne kiran sallah jama'a wanda kuma na faɗa a wancan karatun da muka yi na umdatul ahkam cewa wallahi alazim akwai matsala a kiran sallar da ake yi cikin ladan goma cikin ladan goma masu kiran sallah na rance da Allah duka takwas kuskure suke sabon Allah suke yi nan dai garin cikin ladan goma takwas duk kuskure suke yi wasu ma su kawai sun fara musulmi ne ba a san me su ba da wani ma shi kai ne yankan tambaye shi me yake faɗa bai sani ba ko kun bayyana na kawo misalin cewa yanzu wannan zai zo ya ce a shahadu ko kun bayyana akwai su ko babu su da Allah kuna ji su ko babu su tsakani ba da Allah ma cewa a shahadu wai jama'a shin kun yarda in shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah ciwo bai yarda ba yanzu tambaya ke kun ba shi dama shi shi yarda to kaga ya sa matsala kar wakan lau mun bayyanta Allah ya sauke ya samu wani lafiya eh eh zai zai je da abin da da da da la hawla wala quwwata illa billah mun bayyanta ko malaki ta wala wala yajuzu lahu ay wala yajuzu an yu'adhdhina li salati لصلاه من الصلوات الخمس حتى الجمعه قبل وقتها بي حالتا بي kamata da mutun ya kira sallar farilla lokacin ta bai ba ko da sallar juma'a ce ba a kiran sallah lokaci bai yi ba shi ana kiran sallah ne idan lokaci ya ya shigo lokaci na shiga kiran sallah za a yi sai a bayyana mutane dama na su su kintsa dan ba da kiran sallah da ta da sallah ba magariba ce take da wannan kawai da an kira tadawa ake yi amma sauran salloli ana baiwa mutane dama saboda shi kiran sallah kamar kana shila ne kana gaya wa mutane kana sanarwa jama'a kowa ya kintsa fa lokacin sallah ya shigo shi ne ma'anar kiran sallah ko kun fahimta amma da kira a tadda wannan an nan takurawa bayan Allah aladan eh eh eh a kira ta zai kai tsaye to irin wannan an sa lokaci a masallaci to kowa ya san lokacin amma kyawun shi a kira sallan gabanin a ta da sallar alan ba mutane dama su dan kinta su yi arwalla saboda son ake yi a taro a masallaci a hadu ba a san kowa yazo ya ta sallar shi guntu guntu kuskure ne yin sallah guntu guntu so ake a taro jama'a su hadu wuri guda limai suna su daga mutane kafa idan suka misalin kamar al'umma ba su zo ba annan kira sallah yanzu to tuna an yi lattin kiran sallah sai dan daga mutane kafa tuna wani bai damu da mantar ba ko shi dai kawai da ya ji kiran sallah ya san lokacin sallah ya shiga to kuma yana buƙatar ya shiga makewayi tsahara da sauransu to sai a dan ba su minti biyar minti uku a lankinta sai a zo a yi sallah ya fi a ta yin sallah guntu guntu Allah shi ya yi muna malik ya cewa illa subh illa salata subhi sai sallar subahin ita ana kiranta lokacin ta bai yi ba fa innahu yustahabbu an yu'adhdhina laha fi sudus al-akhir min al-layl ita ana son cikin akasa dare shidda to cikin ƙarshe kashin ƙarshe na na cikin shiddan na dare yake so a kira sallar subahi saboda mutane su su halka qabla tulu'il fajr gabanin alfijr yake to dan da alfijr yake to ne za a yi sallah za a yi to tun kafin ketowa alfijr sai a dan ga mutane meniya wanka ya tashi wanka ya zo masallaci mai wanda yake bukatar ya dan duk a bukatar ka dai kai ka hito kafin lokacin shi mun bai ci karatun ثم يؤذن يؤذن لها ثانيا inda dukhul alwaqt sannan kuma a kira sallah nabi idan lokaci yayi ita ay sallah guda biyu ana musu kiran sallah guda biyu ne sallar juma'a kiran sallah guda biyu ake yi duk da a zamanin manzo Allah kiran sallah guda ake yi mu yanzu a masallaci nan duk masallaci nan gare ana kiran sallah ne guda biyu a ranar juma'a haka ne wannan ya samu asali a zamanin Usman dan Affan Allah ya kara masa yarda amma a zamanin manzon Allah kiran sallah guda ake yi ita sallar subahin a zamanin manzon Allah kiran sallah biyu ake yi kuma abinda mutane ba su lura ba mu lura ba hanyar ba mu kintsu akai ba yoshi ake cewa as-salatu khairu minan nawmi kiran sallar farko ko na biyu nan ne tambaya take a kaida a shari'a yadda annabi ya rayu a kai da sahabbai ana as-salatu da kiran sallar fare saboda wanda ke yin as-salatu a zamanin manzon Allah shine Bilal ar-Rabaha shi kuma daman masallacin annabi ladan bi gare shi ladan yana gare shi guda biyu akwai bilal akwai ibnu umm maktum to bilal shi ke kiran sallar farin kuma shi ke cewa as-salatu khairu minan nawmi ibnu umm maktum shi shi ke kiran sallah na biyu kun bayyana daka ladan ne sai su sai su gado su bali suka ce duk yadda aka dai ba laihi amma dai a yadda annabi yayi a huta kawai shikenan kine zaman lahiya ko Allah ya datar da mu eh suna suna da matsayi ana samun matsalar na cikin azumi kawai sai ta yi na aka wallahi sai ta ku ya kamata mai martaba sarkin ta wallahi kara mai lahiya da imani da ikhlasi ya tattara ladanai ya samu malamai su musu su musu seminar kiran sallah akwai wasu yadda ake kiran sallah a sunnance ba a al'adance ba ko a gargajiyance idan ba dan ba gargajiya bace ko addini ne kuma lada ake samu wai ko ko sallah da ne su yi kowa dogon wuya tashin kiyama ladannan in ji manzon Allah ya ce aka tashi kiyama sun fi kowa tsawon wuya ga ranar Allah yana son ganin su shi ya ƙara musu dogayen wuya saboda suna aikin alkhairi ba aikin da ya kai kamar kace mutum lokacin ibada ya yi haka ne Allah ya datar da mu amma mu yanzu kaga ga ake ladanci ba ga ake waila da waye bai kudi kaje watsiyata eh wanda bai da sana'a shi da ake Allah wannan kuskure ne wannan kuskure ne eh ko wanda ya retret ko Allah shi yaye muna ta haula wala quwwata illa billah gaskiya an ji mutuncin ladanni Allah ya saka musu Allah ya dace da mu malike cewa wa yustahabbu lil munfarid idza kana musafiran an yu'adhdhina li hadisi abi abi sa'id an so da wanda yake wanda yake cikin halin bulaguro kai kare in kana da cikin daji saboda mashi silautin sallah yayi to kafin kai sallah ana son ka kira sallah ma kun fahimta kai kadai tallin tal kai kadai tilo tinka kana tafi cikin daji sai lokacin sallah yayi ko sai ka tashi ka ranga da kiran sallah saboda akwai halittu bayun Allah a cikin dajin da zaka zaburar da su game da wannan alkhairin mun bayyana kuma duk inda ake kiran sallah manzon Allah ce shedan bai tsayawa in ana kiran da ladan ya ce Allahu akbar Allahu akbar na farin to shedan gudu yake bai tsayawa iya inda yake tsayawa iya inda bai jin sauti can karshe sai ya kowa can karshen gari amma ba jama'a ana ƙara kiran sallah ana qad qad qamati salati zawwa yake sai alaya da shi sai samu wanga tunani ai dazu ka je ka ba wani bashi bai biya ba ai dazu hajja ta ce shinkafa ta kare kuma in sake shiga 15 da makamancin wannan sai da rikici cikin sallah Allah ya sauke a wasu lokaci ne na'am mu yi da kiran babin ko masha Allah malik ya ce mana tambi to tunatarwa yanzu jan kunne malam zai yi malada ne wasu kuskuren kiran sallah da muke bari ku ji su wal yahzaril muazzinu min maddil ba'i mai kiran sallah malace ya nisanci ya kiyayi sawa ba'un madda mutum ya ce Allahu akbar kuskure ne kaza kuma sai wannan ce Allahu akbar ai ba'un madda ko mala ya ce kuskure ne wa ashhadu da kuma wajen ashhadu kace ashhadu shi ma kuskure ne wa lafzul jalala da kuma sunan Allah kace Allah tarati Allah kuskure ne billahi alladhi manzo Allah bai rayu aka wannan ai izala mun suka wannan wanga abu hukun bayanta annabi bai rayu aka atashin ana ana ja manzo Allah bai rayu akan wannan Allahu akbar Allahu akbar nan kawai amma a lafzul jalala ce Allah sahabban annabi ba su yi wannan ba mun bayyanta wa min alwaqfi ala la ilaha da kuma mutum ya tsaya ce la ilaha illa kuskure ne shi ka hade su gaba daya la ilaha illa Allah la ilaha kace ba wani abin bauta to ka hade suka la ilaha illallah ba wani abin bauta da gaskiya sai sai Allah wa min tarki idghamid dal fi ra'i min muhammadar muhammadar rasulullah da kuma barin idghami shigar da dalun cikin ra'un a lokacin da mutum ke cewa ashhadu anna muhammadar wasu suna kuskure da mutum ya ce ashhadu anna muhammadan rasulullah ha akarbaka Allah Allah shaye ma ashhadu anna muhammadar idghami ne anna muhammadar ko kun bata anna muhammadar kun ga akukura kore ko yanzu kun fahimci magana da cewa cikin ladan goma takwas dubban na suke yi ko haka ne malike ce wa min fatihil lam fi min rasulillah da kuma masu akwai masu ma lamun fataha أشهد أن محمد رسول الله رسول أشهد أن محمد أن محمدا أن محمد سلمت أن حرف نصب وتوكيد محمد اسم إن منصوب واسم أن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره رسول خبر أن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف الله لفظ الجلالة مضاف إليه mun bace gadir to wasu suna wannan kuskure malace wa min tarkin nutqi bil ha'i fi hayya ala salah wasu suna barin kiran ha abin nan ha'un kamar as-sala ta'ul marbuta in tazo karshe sai a ta mi ha'un sai ga mun dace hayya ala sala sala sala eh a wane kamar na kama yanta lutsa hayya ala sola sola sai ka sa ha'un da sukuna ƙarshe hayya ala sola sola a ƙarshe akwai ha'un wasu da zai hayya ala sola ko kuma zai kuna jin wannan ko ba ku ji da Allah wani ne kawai ke ji wai da jeje na kuna jin haka la hawla wala quwwata malata wa min tarkil hayi fi hayya alal falah kuma akwai masu barin ha'u cikin hayya alal falah tace hayya alal falah akwai ha'un nan hayya alal falah falah sai mata sukuni ko kun fahimta to shi wannan duk kuskure ne a bar su mala ce waya kunul azanu mutarassilan min ghairi maddil mufrid kiran sallar ya zamanto kana rera shi kana sako shi kana tafiyar da shi kana mikar da shi amma kada ka sanya madda ka ja inda babu madda kauce gona da iri cikin cikin maddodi mawqufan ghayra mu'rab kuma ka tsaya wurin da yake mawquf wurin da bai kamata ka tsaya ba ko kuma ka bata li'irabin kalmar domin tauhidi ake zance tsantsar tauhidi ne mutawaliyan kana biyin abosh biye da juna ka bi shi wani wasa yace hayya alal yace hayya alas sala sai ta hayya alal fala kuma sai shi dawo hayya alas sala kuma hayya alal fala kuna jin wannan shi ma sai mu zai ce hayya ala sala sai ce hayya ala fala hayya ala sala hayya ala fala a wani gaba cin tuwon kishiya wanda in tayo ga tayo Allah ya sauwake malike cewa bi haisu la takhallaluhu sukutun ghayr kathir saboda kada a samu tseko mai yawa wala kalamun sawa'un ko kuma a samu wani zance wanda bai da amfani sawa'un kana salaman aw raddan ko wannan zance zamanto daidai ne ma ko kuma ya zamanto zancen ma baya da raddi ne mayarwa ai ake yi ba a buƙatar ka ka tsaya inda bai kamata ka tsaya ba aw ghairihi ma kuma ko wani ko wani su wa yustahab liman sami'ahu an so da wanda ke jin ladan na kira sallah ay yahkiyahu ila akhir shahadatain duk abun da ya faɗa kai ma ka faɗa yace Allahu akbar Allahu akbar sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar in yace ashhadu an la ilaha illa Allah sai ka ce ashhadu an la ilaha illa Allah mun baita sai an zo karshen kiran sallah amma sai malai yake cewa min gairi tarji'in ba tare da kai ba tare sai ka maimaita ba shi bi yake yi ko to kai guda za ka yi ba sai ka sai ka maimaita ba iri da shi tarji'i kana tarji'in sa kana daga sauti ba sai ka yi ba walau kana fi fi salatin nafila ko da ko a sallar nafila ce wa yushtaratu fil muazzini to wannan sai mu aje wannan karatun a haka a wani sati sai mu dora saboda wani zance ne mai zaman kansa duk da cewa ko akwai lokaci ina kai minti biyar ina abba minti bakwai to muna iya mu ira sai mu tashi babu al-iqama sati mai dawwa mala ce wa yushtaratu fil muazzini shuruti sihhatin wa shuruti kamal an shar'anta waladan wanda zai kira sallah ba kowa bai kira sallah ba kaga ga mutu kaga mutun na shan sigari kuma sai ya zo ya hayin membari yana kiran sallah kuskure ne saboda ai ba siki ne duk da ba laihi bane ya kira amma dai laihi eh ba laihi bane a shari'a ya kira dan yana shan yana shan sigari ba illa bace sai dai an kyamata malata akwai sharuɗa na inganta da kuma sharuɗan kamala wa shurutu siha an yakuna musliman wajibi ne ladan da zai kira sallah zaman to musulmi kafiri baya kiran sallah zakaran kuma ya zaman to namiji mace ba ta kiran sallah mace ba ta namiji ke kiran sallah sannan baligan ya zaman to ya balaga baligan ya zaman to yami in za a sa liman a sanya wanda yami aladan wanda yami ya balaga aqilan kuma mai hankali ba wanda yake tarke buga shida ba wannan shine sharɗan sai aladan na shurutu siha sai ce wa shurutul kamali an yakuna adalan arifan bil auqati kuma ya zamanto adili ba a sanya ladan dan ciwa-ciwa mai gaba da kayan mutane a bashi yana canyewa ba a sanya shi wani daga nan bai ƙara zuwa masallacin iya ga shi ke kira sallaci a wai wani ne wannan ai ya buge mu sannan kuma ya zamanto ya san lokacin sallah yana kura ya san lokutan sallah wannan lokacin na babu mi babu mantur kenan ko to amma yanzu da ke akwai mantur shikenan sai mutun ya kula malik ya cewa kuma satiyan eh safiyan mutahiran ko idan mun to tsarkake mai tsafta qa'iman kuma tsayayye mustaqbil al-qiblati lokacin zai kira sallan ya zaman tira cikin tsarki sannan kuma yana kallon al-qibla illa listima'in sai inda yana son aji ne sai dan juya ba lai dan karkata amma yanzu da akwai mikrokin ne babu bukatar sai ka ta juye je malan ladan kawai kai zaman ka kai ka tsaya huri guda وألا يكون قد صلى بتلك تلك الصلاة التي التي أذن لها kuma kai ya zaman to yana yana kiran sallah da sallar da ya sallata misali yanzu ba gashi muna za mu sallar isha'i haka ne to sai a ce kai yanzu sai kai sallar isha'i da mu tare da mu nan kuma sai ka je masallaci ungo kana kiran kana kiran sallah ko kun bayyana malace bai kana amma shi limanci zaka iya amma limanci mutum zai iya za ka yi sallar isha'i nan kuma ka je masallaci wajen ka yi sallar isha'i ka bari sallar isha'i ya halitta annabi sallan ya karantar da wannan domin akwai sahabar suke salla a masallacin manzon Allah su yi salla tare da manzon Allah sallar isha kuma su koma unguwarsu su ba da sallar isha'i eh mun mace karatun wanda muka zo babin limanci nan gaba kaɗan za mu shiga babin limanci in Allah yarda za mu ga wannan karatun Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ya sanya alkhairi da albarka cikin abin makaranta kurakure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe muna muna ƙara tawassali muna masu kaskantar da kai wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan ƙasar ta mu Allah kai ka jarrabe mu kuma ka fi sanin halin da muke ciki Allah subhanahu eh na'am eh eh ya eh zai mina ta eh bayan shi bai la'asar ba lokaci wannan shi ba bai la'asar ba anihi idan mutum ya yi la'asar ne ba nafilin shi kuma bai yi ta ba ko ga bayyanta yanzu shi wannan nafilin za ta kasance masa Allah ya datar da mu muna masu kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abinda muke fama da shi da jarrabobi a wannan kasar Allah ya mana maganin su duk abin da ya fi karfin mu Allah bai fi karfin ka ba Allah Allah kai ne wanda kake fi karfin kowa ya Allah kai mana maganin abin da ya fi karfin mu wannan kasar ta mu Allah ka zama da mu lafiya Allah ya kara mana kwanciyar hankali da zaman lafiya duk wanda ke nihin mu da shari'a Allah kai masa da kayansa duk wanda ya nuhace mu da shari'a Allah ko a ina yake Allah ka mayar masa da kayansa yalla duk mai fatan ayi tashin hankali a Niger Allah in mai shiriwa ne Allah ka shiryar da shi Allah in bai shiriwa Allah ka kasar abun da ya kamata shi Allah ka masa abun da ya dace da shi ya Allah ka zama da mu lafiya Allah ka amintar da mu a wannan kasar tamu jami'an tsaron mu Allah ka kare mu na su da mu baki daya Allah ka kare mu na wannan kasar tamu ya Allah ƴan uba da makiya sun sa mu gaba ya Allah Allah suna so su ga bayan mu Allah ko mun rike ka ba ma da wani abin dogaro sai kai Allah Allah kai ne watan majibincin lamuran mu Allah ka jibinci al'amuran mu baki daya Allah ka wace taron su baki daya ya Allah duk wanda shiga cikin al'amarin Nijar ke ganin su dole sai an gwamza Allah ka wace al'amarin su baki daya Allah ka ana musu zaman lafiya yadda suka fitide mu ka jarrabu Allah ka jarrabe su fiye da abin da ka jarrabe mu da shi ya Allah ka zama da mu lafiya Allah ka ƙara mana kwanciyar hankali malaman ƙasar nan tamu suka dage suna ta addu'a Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka ƙara wa rayuwar mu da tasu albarka ‘yan kaso mu manya da ƙanana Allah ya taimake mu baki ɗaya, duk mai wata sana'a a nan Allah ya shiga cikin al'amuransa baki ɗaya, mai bukata ta alkhairi Allah ya biya masa, Allah ya samu wanye lafiya. Subhanaka Allahumma bihamdika, da shaɗu Allah ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilayka. Wa sallallahu wa sallim wa barika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.